أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن صحابه ذوي القرب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقطاب الشك السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشم الإلباس الشك السيد إبراهيم إياس رضي الله عن سادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن تباهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya sake ba mu dama da aran lokaci muka sake dawowa karatu wannan littafin mai namu mai albarka littafin ash-shafi fi islahi salati a wannan littafi da muke karantawa wanda yake mana bayani na hanyoyin gyaran sallah da kuma hukunce hukunce da mas'aloli da suka shafi sha'anin sallah wanda a wannan rana ta alhamis ina ganin takwas ne ga wata ko takwas ga watan nawa takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a haihuwa annabi isa dan maryam wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan rajab shekara ta dubu biyu a dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a wannan rana ta wannan alamis shine zama na biyar halka na biyar kenan a wannan littafi da muke karantawa mai albarka kuma a littafin za mu tashi babi na hudu ne مالك الباب الرابع بابي نهدو في المسائل المتعلقة بسجود السهو cikin mas'aloli da za su yi mana magana akan sajadar rafkanuwa sajadar rafkanuwa me ake ce ma sajadar sannan kuma sai zo yi magana akan shi kan shi rafkanuwa wato babin ya raba shi a wannan babin zai mana magana ne ita kanta mecece sajadar sannan kuma sai zo sai fara kawo hukunce hukuncen yanda in an yi rafkanuwan za a gyara mala ce masailu fi sujudi sawi wannan ba wannan mas'aloli ne wanda suke magana akan sajadar rafkanwa sajada ta rafkanwa wanda ita samu mutum a sallah yaya zai yi su'alun tambaya ma hukumu sujudi sawi me hukuncin sajadar rafkanwa me hukuncin ta idan rafkanwa ta samu mutum a sallah sajadun nan da yake yi me hukuncin waɗannan sajadu mala ce huwa sunnatun mu'akkadatun yin sajadar rafkanuwa sunna ce mai ƙarfin gaske ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ta don koyarwa ga sahabbansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma malamai sun tabbatar da cewa sallar da ka yi ta ka samu rafkanuwa ka gyara ta to ta ce a ce barkate barika batta ka sake wata saboda shi gyaran yana yana dirmuza hancin shi ne sauraka shaidan ne kan sanya wa mutane wasu wasi sai zama to sun yi rage ko sun yi ƙari a cikin sallah to idan ka gyara sai zama to wannan ya dirmuza hancin shaidan sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sunnanta sunnan nan ya sunnanta domin waɗanda duk suka zo a baya idan sallah suka samu matsala a cikin ta sai su gyara ta hanyar annabi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar malai ce tamassalu sajada tana musaltuwa ne mana tana tana bayyanuwa ne fi sajadataini a cikin sajadu ne ake yi kwaya biyu yuhrimu fihi ma almusalli mai yin sallah zai yi harama a lokacin da zai yi wannan sajadun bisa kabiratin zai yi kabbara summa yace shahadu sannan yayi tayya wa yusallimu kuma yayi sallama dukkaninsu da kablin da ba'adin dukkaninsu kowanne a lokacin da zaka sunkuya zaka yi kabbara sannan kowanne da kablin da ba'adin kowace ana yi mata ana yi mata wata sabuwar tahiya bayan tahiyar da ka gabatar sannan kuma sai ka zo ka yi sallama sauraka malam da zai mana bayani yadda za mu yi din dalla dalla malam ce mata a'a malam ce mata yuqalabu mata yutalabul musalli bi sujudi sahwi yaushe ne ake neman mai yin sallah da yin sajadar rafkanuwa mai yin sallah yaushe ne ake neman shi da yin sajadar rafkanuwa sai malai ce inda ziyadati amsa shine lokacin da ya kari fi salati a cikin sallar shi fara'idu aw sunanun karin ya zamanto ya zamanto farillai ne ko ko sunnoni aw inda nuqsani ko ko inda ya samu tawayaya نقصوا سنتين فأكثر tauyewan amma fa sai in ya zamanto sunnoni guda biyu ne ko sun fi biyu dan sunna ɗaya ba a yin sajada kamar yadda muka gabatar a baya idan ba ƙari idan ba sirri ko bayyanawa ba wajen sirrantawa ko bayyanawa mun dai fara yin bayani a baya malam kuma a nan babin zai mana bayani dalla dalla akan yanda za mu gyara sallah a lokacin da muka samu matsala a cikinta. Malai ce, a istima'u ziyadati wan nuqsani ko kuma inda aka samu aka samu haduwar dadi da ragi. A sallah ɗaya ne aka samu dadi aka samu ragi. To shi ma sajadar rafkanuwa mutum zai yi don gyara wannan dadi da ragi din da aka samu a cikin sallarsa. Malai ce ma huwa sujudul qabli to zai fare mana bayani akan sajada qabli. menene sajada kabli tunda sajadun guda biyu ne akwai sajada kabli akwai kuma sajada ba'adi malakin wasu jodin sahawi shine sajadan nan na rafkanwa allazi yakunu ba'da tashahhud al-akhir wanda ake yin shi bayan tahiyya ta karshe sajada kabli ana yin ta ne bayan tahiyyar karshe fi salati a cikin sallah wa qabla an yusallima al-musalli amma fa kafin mai sallah ya sallama lil khuruj min as-salati don fita daga sallah ma'ana ita kabli ana yin ta ne kafin mai sallah ya yi sallama ya fita daga sallah a nan ake yin kabli wannan ya mana bayani ne akan kablin ita kanta ya mecece kuma ya ake yin ta sannan zai zo ya gaya mana abubuwan da suke sa a yi kabli ɗin wanda zai mana bayanin su dalla dalla sai ma da ya sake ce mana to mata mata ikunu sujudul qabliyu to ita sajada kablin yaushe ne yake kasancewa sai malai ce ya tarattabu sujudul qabliyu sajada qabli tana jerantuwa ne akan mai sallah in an nakasi sunnataini an nakasi sunnataini a yayin da ya sauye sunnoni guda biyu au aksar ko kuma sunnonin da suka fi biyu fi salati a cikin sallah a istima'in nakasi wa ziyadati fi salati ko kuma haduwar dadi da haduwar tauyewa da dadi a cikin sallah daya a cikin sallah ɗaya ka samu tauyewa ka samu daɗawa da a sallah ɗaya to shi ma nan kable ake yi shi ma sajada kable ake yi malai ce to wannan kenan a idza tarattaba ala musalli sujudun qabliyun wa lam yati bihi hatta sallama wa kharaja min al min salati to menene hukuncin idza tarattaba ala musalli sujudul qabli sujudun qabliyun idan sajada qabli ta jeru akan bawa mai sallah ta jeru akan mai sallah sannan walam ya ci biyi sai kuma bai yi kablin ba hatta sallama har ya sallama wa kharaja min salati ya zama ya fita daga sallah din mun ce kabli ana yin ta ne kafin a yi sallama to shikenan kai sai kabli ta kama ka baka yi ba har kai sallama har kaga bayan yin sallama ka fita daga sallah kenan to me hukuncin ka malace in kana qariban idan abin a kusa ne walam yadul walam yadul zamanu walam yadul zamanu tazadahu idan a kusa ne kabli ta kama ka sai ka manta kai sallama kaga yanzu ka fita daga sallah kenan to a take a wajen kayi kayi sajadun guda biyu yanzu ba a dike na ta maye mawa waɗancan kablin idan zamanin bai riga yayi tsawo ba Allah muna tare malam cewa in dala zamanu idan ko zamanin ya riga yayi tsawo wa kharaja min al masjidi ya zama to har mutum ya fita ma daga masallaci shine yin tsawon zamani din kenan to badala sujudu wannan sajada qablin ta baci amma wala tabdulu salatu ma'ahu amma kuma sallah bata bace ba amma ne idza kana mutara idza kana idza kana mutarattibun malan yasa amma ya kamata ya zama idza kana mutarattiban ne idza kana mutarattiban an sunnataini idan sunnoni biyu kawai ka bari Allah muna tare kai ne ka bar sunnoni biyu a sallah ba kabli ta kama ka ba ko sai ka manta da kablin kai sallama ka fita daga masallaci ka tafi ka cigaba da sabga kai ka tana a ai ka bar sunnoni guda biyu a sallah amma kuma kabli ta kama amma kuma baka yi kablin ba to tunda sunnoni guda biyu ne kablin babu ita amma kuma sallar kanana dala muna tare amma idza kana mutarattiban shi ma na mutarattiban ya kamata ya zama idza kana mutarattiban in ya zama to ya jera tu kablin ya kama ka ne an salasi sunanin a bisa sunnoni uku in sun kai sunna uku kuwa fa aksar ko sun fi uku fa tabdulu salatu bi tarki to am sallar ta bata saboda barin kablin da kai Allah muna tare to wannan kenan to ya ce mana idan zamani ya tsawo to menene yin tsawon zamanin malam dalla dalla komai sai da ya mana bayani menene yin tsawon zamanin da idan har kabli ta kama ka baka yi ba sallar ka ta baci malam ya ce bima za yi urafu tsulun zamani to da me ake sanin tsawon zamani ɗin amsa ya ce man tazakkara a sana'a qira'atil baqiyatis salihati duk wanda ya tuna da sajada kabli bayan yayi sallama ya fara karanta albaqiyatus salihatu addu'o'in da ake yi din nan bayan sallah ya fara karanta waɗannan addu'o'i da ake yi bayan sallah astaghfirullah din nan guda uku Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika su ayatul kursi su subhanallahi subhanallahi ka fara waɗannan sai ka tuna a'a ai ko kable ta kama ka to wannan yi utabaru tazakkurun an qurbin wannan ana ganin to ka bar waɗannan abubuwan da kake kawai kai sajada din ka tuna a kusa kenan walaysa bidulin wannan ba tsawo bane ba amma wa man tazakkara ba da zalika duk wanda ya tuna bayan ya gama waɗannan abubuwan au kharaja min al-masjid ko kuma ya fita daga masallaci fa yutabaru tulan wannan ana kallon a kai abin yayi tsawo gaskiya Allah muna tare abin yayi tsawo to malai ce idza tarataba alal musalli sujudun badi wa lam yati bihi to idan kuma sujada badi ne ta hau kan mai sallafa kuma ya zaman to bai zo da sajada badin ba ya sallama ya cigaba da ya cigaba da sabga gaban sa kawai malai ce sajada huma ta tazakaru ita sajada badi kayi ta duk lokacin kawai da ka tana ta kawai walau ba da amin ko da bayan shekara guda ne hatta fi auqatin nahyi an salati har lokutan da aka haramta yin sallah lokacin da aka lokutan da aka haramta yin nafila din nan akwai lokutan da haramun ne mutum yayi nafila to har wannan lokutan in dai ba da ta kama ka kamanta da ita sai ka tuna a daidai irin waɗannan lokutan to ka yi ta kawai ka yi ba'adin nan kawai dalili saboda yanzu wannan ba sallah ce za ka yi a lokacin ta nafila ba a'a sallar ka ta farilla ne kake da buƙatar kake da buƙatar cika ta bisa wata matsala da ka samu a kanta ita sallar farilla ba ta da wani lokaci da aka haramta yin ta fa sai lokacin ta bai yi ba dan an gane abin da nake nufi kuwa lokacin ta da bai yi bane kawai haramcin yin ta amma idan lokacin sallah yayi to daga wannan lokacin har kuma ka samu sake baka yi ta a lokacin ta ba to daga wannan ba ka da wani lokaci na haramci kuma zaka yi ta sallah tana da lokuta kama haka ne alwaqtu almuqtaru lokaci abin zaki wanda shi aka fi so mutum ya sallah a cikin shi sannan alwaqtu ad-daruriyu lokaci na larura lokacin da wani abu ya tsare ka ya zama to abin wanda shari'a take kallon shi abin da ya isa ya tsare mutum gabanin sallah yau akwai abin da idan shi ne ya tsare ka baka yi sallah ba ba za a ce kayi su ne ba ba wai sha'anunuwan ka na gaban ka ba kamar me misali bisa misali kamar bacci kamar bacci kai ne ka kwanta lokacin sallah bai yi ba ka kwanta lokacin sallah bai yi ba sai sai shedan ya danne ka har lokacin sallan ya fita har lokacin sallan ya fita ta ma zama ramuwa ba kai ba to sai ka farka to na lokacin sai ka farka lokacin da yake haramun ai sallah kai ba haramun bane a wajen ka kai ka biya wannan sallah yau sauraka tana da alwaqatu almuqtaru tana da alwaqatu ad-daruriyu tana da alwaqatu waqatul qaba'i waqatul qaba'i lokaci na ramuwa to wannan shine abin da malai yake magana sauraka shi rama gyara sallah gyara sujada a kowane lokaci kawai zaka iya yi malam yace hukumu man taraka at-takbir man taraka at-takbirata allati يهرم بها في سجود الساوي أو التشهد في سجود الساوي وكتسر على السجدتين بنيتهما ثم سلم menene hukuncin mutumin da ya bari yin kabbara lokacin da zai yi sajadar rafkanuwa mun ce ana yin sajada kabli ana kuma yin sajada ba'adi to dukkaninsu kowace sai kai kabbara lokacin da zaka tafi sajada ana tare sai kai kabbara lokacin da zaka tafi sajada to me hukuncin wanda ya manta da wannan kabbara Allah muna tare kuwa ka gama ka gama sallanka ka idar ka yi tahiya amma dama kuma kabli ta kama ka kaga yanzu me zaka yi sajada kabli to a lokacin da zaka yi kablin nan sai ka ce Allahu akbar sannan ka sunkuya ka tafi haka nan koda ba a dace ita ba da ma bayan sallama ne ko sai bayan ka yi sallama to yanzu kabba ta kama ka saboda yanzu zaka yi sajada ba to ya za ka yi to dole ne sai ka sake sai ka sake cewa Allahu Akbar wajen tafiya yin sajada ba din nan to sai na sai an saba kabarori guda hudu za ka yi kabara wajen tafiya ka sake yin kabara wajen tasowa ka sake yin kabara wajen tafiya ka sake yin kabara wajen tasowa to sai ka manta da wannan kabaran ta wajen tafiya din ko kuma bayan ya gama sai manta da tahiya ai in ka gama sajada za ka sake yi tahiya sai kai sallama ko to sai ka manta da wacce kabar ko ka manta da tahiya to me hukuncin wanda yayi wannan ana maganan a sajada kabli ko a ba'ali malai ce lam tabdul salatu sallarsa ba ta ɓace ba walakin na sai dai shi tarakal afdala ya bar abin da ya fi abin da ya fi ya zo da su duka waɗannan abubuwan amma sai samu matsalar rashin zuwa da su to sallarsa ba ta ɓaci ba sallarsa tana nan ta inganta amma ya bar abin da yake mafifici lalla muna tare malam ya ce hal yubalabu bi sujudi sawi man naqasa mustahabban min mustahabbati salati aw sunnatan khafifatan shin ana neman wanda ya bar mustahabi daga mustahabban sallah ya ko kuma ya bar sunna wanda take ba mai ƙarfi ba ana neman shi da yin sajada malam ce la sujuda alaihi babu sajada akan wanda ya bar mustahabi kaman alqunut alqunut a sallar asuba mustahabi ne mana yana daga cikin fada'il falaloli da ƙarin lada da ake samu kawai to sai mutum ya bar shi shin zai yi sajada malam ce la sujuda alaihi ba sajada akan shi wa in sajada in ko ma yayi sajada badala salatu sallarsa ta baci musamman idan yayi kamli sau da yanzu ya zo da kari a cikin sallah ba a bukatan wannan sadar kuma ya yi ta amma in ba ni ne to ba kuma ya dama ya riga ya gama sallan sannan ya zo ya yi wani abu daban can ya yi sajadu guda biyu dai in Allah ga dama ya bashi ladan su muna tare malai ce iza sa hal mamu to idan idan mamu mun san dai waye mamu shine mai koyi da liman to idan mamu ya samu rafkanuwa bai hukunci shi mamu ya samu rafkanuwa a bayan liman bai hukunci shi malam ya ce فإن الإمام يحمل عنه liman yana ɗauke mawa mamu rafkanuwar da ya yi shi sa kaga wato ita falalar bin liman a sallah tana da yawa fa ƙwarai kuwa duk wani abu da zai zamanto wani nauyi da idan kai kaɗai ne zai hau kanka yanzu kana zuwa ka zo na sallaka da liman duk wannan nauyin ya koma kan liman sai dai kamar da kullum nake ta faɗa nake nanatawa wajibi ne al'umma su kula da waye za su gabatar a matsayin limamin da zai musu sallah wajibi ne wannan ko da wasa kar a yadda ana gabatar da wanda yake bai ma san ina sallar ta sa gaba ba wanda idan idan an samu lalacewa sallar ba zai iya gyarawa ba wannan na daga musifar da ta sami al'umma na daga cikin musifar da ta samu al'umma wanda ba ahali na addini bai ce dole sai ya yi shugabanci a addini wannan ba ba ba yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsautar ya fada ya jawo hankali a kansa ya ce yana ma daga alamun tashin alkiyama idan kuma har an samu wani masallaci sun sa to kai tsaye kaka bi shi sallah kawai kaka bi shi sallah don me dan ba za ka yadda ka bi direban da bai iya tuki bai tuka ka zuwa Lagos idan ko haka ne to wanda bai iya sallah ba ka bi shi sallah gangancin ya fi yawa saboda to rabkan ruwan liman rabkan ruwan mamu liman ya dauke mishi in kana til fatiha ce in ya kasance cikin fatiha ne kamar yin misali kai ne kana bin liman sallah a raka farko liman zai karanta fatiha da sura misali a zaɓi la'asar sai kai baka karanta ma fatihar ba kana bayan liman ba ko mai liman ya ɗauke maka kana bayan liman baka karanta fatiha ba liman ya ɗauke maka ko baka karanta sunna sura ba liman ya ɗauke maka tana mana tare au fi sunani ko kuma kabar wasu sunnoni kabar wasu sunnoni daga abubuwan da muka lissafa a cikin sunnonin sallah din nan misali kabar sura sura karanta ta sunna ne a sallah shikenan sai ka barta amma kana bayan liman ne kana bayan liman ba ka ba komai a kanka duk wannan nauyin liman ya dauke yana muna tare malai ce hal yutaju sujudu sahwi fi haddi zatihi ila niyatin hal yahtaju kenan hal yahtaju sujudu sahwi fi haddi zatihi ila niyatin shin wai sajadan nan ta rafkanuwa kabli ko ba da tana buƙatar niyya ya kamata mu san wannan ko sajadar rafkanuwa nan da muke ta magana a kanta tana buƙatuwa zuwa ga niyya za a yi niyya a lokacin da za a yi sajada kabli za a yi niyya a lokacin da za a yi sajada ba adi malam ce idza kana qabla salami idan sajada kabli ce ma'ana ba wanda ake yi kafin sallama din nan to fala yahtaju ila niyyati baya buƙatuwa baya buƙatuwa zuwa niyya sajada kabli ba ta bukatuwa zuwa niyya dalili li'anna niyyata li'anna niyyata salati saboda niyyar sallar takfi ta isar maka ai ita ba kabli ba a fitar ga sallah ba ko likaunihi yutabar juz'an mina saboda shi kabli ana izinin shi a matsayin yanki ne na sallah dan baka riga ka fitar ga sallah ba ana tare amma idza kana ba'da salami amma idan sujudil ba'di ne idan sajada ba'di ne fa inna ya sadu ila niyyati to yana bukatuwa zuwa ga niyya ila ku ce mu to me zai ce sai ce ba wani abu zai ce ba kawai zuciyar shi ce za ta kudurni niyyar zai yi sajada ba da kawai wa ma'anahu ga yana malam zai kawo ma'anarsa an yanwiyar an yanwiyar musalli mai sallah yayi niyya a zuciyar shi bi takbiratul huwi da kabbara nan da muka ce ai zai kabbara wajen tafiya to wajen yin wannan kabbara ta tafiya sai ya kudirci niyyar yin sajada ba a ana tare shi ne bi takbiratul huwi huwiyil ihrami a lissujudin sahawi da wannan kabbarar da ya yi don karkata don karkatawa zuwa yin sajada na na rafkan wannan muna tare man taraka sujudal ba'adi ya muta'ammidan wanda ya bar sajada ba'adi da gangan ya ka yayi kari sai bar sajada kuma ba'adi da gangan malaka la tabdulu salatuhu a sallarsa bata bacewa inda ya zamanto ƙarin bai ainihin bai kai adadin da zai bata mai sallah din ba Allah muna tare man ta amma da tarka sujudul qabliya amma duk wanda ya kuskure ya bar sajada qabli wato qabli ta fi ba da karfi fa duk wanda ya bar sajada qabli badalar salatu sallarsa ta baci idza kana mutartiban idza kana mutartiban ala salatu sunani idan ya kai ya jirantu ya kai sunnoni guda uku idan ya kai sunnoni guda uku man tarka sujudul qabliya sahawan wa tazakkara an qurbin duk wanda ya bar sajada qabli da mantuwa sai tuna a kusa me ake nema a gare shi malam shi yutalabu bihi ala wajhi sunniyati ana nema a gare shi a bisa fuskar sunna idza kana mutarattiban ala an naqasa sunnatin muakkadatin in ya zama to a bisa tauye sunna ne mai karfi aw sunnatayn khafifatayn ko kuma sunna waɗanda suke guda biyu masu sauki wato malam na magana wanda ya bar sajara kable da rafkanuwa sai ya tuna a kusa idan ya zamanto abin da ya bari sunna ce kwaya ɗaya mai ƙarfi ko kuma sunnoni guda biyu waɗanda ba masu ƙarfi ba to sunna ne ya zo da wannan sajadan rafkanuwa ɗin lala muna tare wai tsalau biyi ala wajhil wujubi amma ana neman shi zuwa da ita bisa wajabci idza kana mutarattiban an naqs salat sunani idan ya zamanto ya jeru ne akan tauye sunnoni guda uku ba aksar ko kuma sun fi guda uku ɗin Allah muna tare malam yace mal farqu to menene bambanci mal farko menene bambanci baina shakki wa sahu fi salati tsakanin kokonto da rafkanuwa a cikin sallah ne bambancin su Allah ana fahimtar wannan tambayan kuwa ana cewa kokonto ana kuma cewa rafkanuwa to me bambancin rafkanuwa me bambancin kokonto da rafkanuwa a cikin sallah me bambancin su mal farko baina shakki wa sahu fi salati malai ce shakkal musalli mai sallah ne yayi kokonto hal salla salasan na'am to malam yace mal farqu baina shakki wa sahwi salati menene bambancin a kokonto da rafkanuwa a cikin sallah saboda wani lokaci aka ce shakka wani lokaci aka ce kokwanto to suna da bambanci abu kokwanto bakai aka ce rafkanuwa me bambancin shakka kokwanto kenan me da bambanci kuma rafkanuwa suna da bambanci tsakanin kokwanto da rafkanuwa malai ce shakkal musalli mai sallah ne ya yi kokwanto hal sallah salasan shin wai sallar nan raka uku yayi sallah azhar yake mun dai san cewa raka'a hudu ce ko la'asar ko isha sai yake kokwantan shin wai raka'a uku yayi ne a sallar nan au arba'an ko raka'a hudu yayi kaga ya shiga kokwanto ya'ani abinda mala yake nufi annahu mutayaqinun ya sakankance annahu sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar dai ya samu raka'a uku a sallarsa ya tabbatar yana da yaƙinin ya samu raka'a uku. Na'am, yana da yaƙini cewa ya samu raka'a uku a sallar azahar ko la'asar ko isha, amma shi kokwata shi walakin nahu, sai dai shi ya shukku yana kokwanto, shi annahu sallar rabi'ata, shin ya yi ta hudu? amma na uku ma'ana yana da tabbas ya yi amma tunaninsa shin ya yi ta hudu sallar rabi'atan lizalika shakka yana kokonto ga shin ya zo da ta hudu yani irtaba wal tabasa ya samu kokonto ya samu rikici shin ya zo da ta hudu to abinda za za a yi yu'tabaru kaunuhu salla salasan ko ya atabiru kaunahu salla salasan to sai ya sai ya dauki kashi kai a matsayin yayi uku sai ya dauki kashi a matsayin yayi uku wa yukmilu rabi'ata sai ya cika ta hudu bayan nan wa ya ati bi sujudin ba'diyin bayan nan sai zo da sajada ba'di bayan sallama kenan ihtiyadan don kewayewa lu'u ziyarar fi salati ila hudin yayi yanzu gashi ya ƙara ta biyar ne saboda ka so ya zo da ba'di shi kenan sallar ta kammala wannan shi ake cemawa ko kwanto shi ake cema shakka shin hudu na yi ko uku kaga yana kai kawo shine shakka shine kokonto ana tare to amma malam ce to ah nam na nake ne kuma nam to walta na'am walta basa alaihi al'amru al'amr ya zama to ya rikitar da shi ko to amma in amma inda ma yasbul musalli wancan shine abin da ake ce mawa na tsallake layin da ya kamata karanta ne ba shi na karanta ba mana malam shi ne malfar ku baina shaki wa sahufin salati ne bambanci tsakanin kokonto da da rafkanwa a cikin sallah malam shi shakkar musalli mai sallah yayi kokonto hal sallah salatan shi uku ya sallata au arba'an ko hudu yani annahu mutayakinun annahu sallah salatan cewa shi yana da yakinin ya sallatar kawa uku walakinahu yashukku fi annahu sallar rabi'ata yana dai kokonto ya sallaci ta hudu ne da zalika shakka saura ka yake kokonto yani irtaba wal sabasa alaihi al'amru yayi kokonto al'amari ya rikitar da shi wannan shi ake ce mu kokonto tukuna yayi mana bayanin kokonto ne amma inda ma yaskul musalli amma idan rafkanuwa ne akwai bambanci tsakanin kokonto da rafkanuwa kokonto shine hudu ne ko uku shin biyu ne ko daya ana tare wannan shine kokonto amma inda ma yaskul musalli amma idan rafkanuwa ne fa huwa yansa al'amra tamaman kawai zai manta da al'amarin ne gaba ɗaya kawai gaba ɗaya shi manta shi shi rafkanuwa mantawa zai yi gaba ɗaya da kawai ba ba kokonto zai rika yayi uku ko biyu ba kawai gaba ɗaya zai manta ne da wani abu sai ya kari ko ya rage lala muna tare tamaman aw yagfalu an ko kuma ya rafkana gabarin wannan abun fasahu huwa suhulu shi rafkanwa shine daukewar hankali wa huwa ashaddu gaflatin min shaki an fi samun rafkana a cikin shi akan kokonto lala mana tare to shine sai malai ce to ma hukumu man shakka fi salati to me hukuncin wanda yake kokonto a cikin sallah wannan hukuncin kokonto zai fara gaya mana kenan malai ce idza kana al-amru aradiyan idan al'amarin ya zama to bujuro mai yake yi ya zo ne ya tafi ya zo ya tafi ne aradiyan yani abin da malai ke nufi la ya tihi shakku bi sifatin da'imatin ko kwanton bai zuwa mai a sifa wanda take dawamammiya fa huwa yabni ala yaqini to kullun idan ya kokwantan to zai rika ginawa ne akan abin da yake da yaqini akai misal zalika misalin wannan idza shakka in ya kokwanto hal salla hal salla salasan aw arba'an to shine da na tsallake da shigo dazu idan ya kokwanto shin raka'a uku ya sallata ko raka'a hudu to ya atabiru kaunahu salla salasa to ya dauka kawai sallah raka uku yayi wa yukmilu rabi'ata sai ya cika ta hudun wa yati bi sujudin ba'di sai zo da sajada ba'di ihtiya dan dan kewayewa yuku ziyarati fi salati zai iya yiwa hudun yayi zo ya kara tafiya ana tare wa in kana kasira shakki idan ko mutum ya zamanto mai yawan kokwanto ne yana da yawan kokwanto din wa huwa mustankahu mustankahu shine wanda kokonto ya aura shi ake ce ma allazi istankahu shakku kokonto ya riga ya aure shi kawai to fanzur bayanahu hasba ma yaji to ga bayanin shi na a bayanin da zamu yi a kasa wanda kokonto ya riga ya aure shi kowace sallah kawai sai yayi kokonto malai ce man huwal mustankahu mustankahu man huwal mustankahu wane ne wanda kokonto ya aura mala ce huwa allazi yulazimuhu shakku fi galibil halati shine wanda kokonto yake lazabta shi cikin mafi yawan halayensa mafi yawan halayen su kokonto yana zuwa mai walau marratan fil yawmi wa huwa al muwaswisu ko da ku kullun a sallolin nan biyar zai yi kokonto a sallah daya ko asuba ko azhar ko lasar ko magriba ko isha sai yayi kokonto a sallah daya to wannan kokonto ya riga ya aure shi kawai to me hukuncin wannan shine kuma ake ce mawa mai yawan waswasi shine ake ce mawa mai yawan waswasi me hukuncin wannan mala ce ma za ya fa'alul mustankahu aw al muwaswisu to wanda kokonto ya aura ko mu ce mai yawan waswasi to shi me zai rika aikatawa me zai rika aikatawa wanda kokonto ya riga ya aure shi zama to yana da yawan waswasi me zai rika yi mala ce yuslihu salatuhu zai rika gyara sallar shi ne kadaral mustabai gwargwadon ikon shi wala ya tibi ma shakka fi ba zai rika zuwa da abin da yake kokonto din a ciki ba yani yabni alal kamili kawai idan yana tunanin uku ya yi ko biyu to ya ɗauka uku kawai ya yi a gane wai su duba da salami zai yi sadara bayan sallama sawa'un daidai ne shakka fi ziyadatin auna ƙasin ya yi shakkan a ƙari ne ko a rage wa mislu zalika misalin haka idan shakka hal sallah salatan aw arba'an idan yana kokonto shin hudu ya yi ko uku amma ba wancan da yake zuwa mai kaɗan kaɗan ba wanda kullum a kowace sallah ko azhar ko lasar ko magriba ko isha ko asuba sai yayi kokonto a rana dai sai yayi kokonto ko da sau ɗaya ne a cikin sallolin nan biyar to shi wannan hukuncin shine idan yayi kokonto idza shakka hal salla salasan aw arba'an in yayi kokonto shin ya sallaci raka uku ne ko hudu to ya atabiru annahu salla arba'an kawai ya dauka yayi sallah raka hudu ne kawai irgaman lishaytani don ya dirbaza hanjin shaidan wa ya suru ba da salami sai rika yin sadara ba hadi Allah muna tare to mun gama ainihin mun gama bayani akan mecece sajadar rafkanuwa to kai sai yanzu mana abin da zai shiga yi mana zai shiga yi mana to zai fare mana bayanin kaifiyar yanda in ka bar kaza ga yanda za ka yi in ka bar kaza ga yanda za ka yi kuma sai malam ya ɗauki wani uslubi wato zai uslubin da zai ɗauka zai fara magana ne tun daga mai farkon abin da ake yi a sallah farkon me ake fara yi a sallah tada tada ikama ko to sannan sai kabbaran harama to haka zai ɗauke su daki daki daga nan sai mene sai karatun fatiha sai ruku'u sai su to haka zai karatun fatiha da sura sannan sai ruku'u ɗauka ko a gare shi sajada to haka zai ɗauka sai fara ya fara yin magana haka ajera ajera ajera zai rika jin su an gana wannan rike nufi ko malaka albabul albabul khamis babi na biyar bayanul masail al muta'alliqati bi sawi fi salati bayanin mas'aloli mas'aloli waɗanda suka rataya da rafkanwa a cikin sallah masailu fin niyyati mas'alolin da zamu fara tattaunawa malaka zamu fara tattauna mas'alolin niyya ne niyya ita ce farko niyya ita ce farko sannan sai mene kabbaran harama niyya ce farko sai kabbaran harama ana tare na'am su'alun tambaya idza taqaddamat an-niyyatu bikasirin an takbiratul ihrami idan niyya ta gabaci kabbaran harama da lokaci mai tso mai hukuncin haka kai ne ka niyyaci yin sallah bayan yin niyya sai me kabbaran harama sai ba kai kabbaran harama ba sai wani abu mai tsawo sai zo shiga tsakaninka da yin kabbaran harama bayan ka gama yin niyyar yin sallah mu gane ita niyyar sallah fa kusan tun daga gida ma za ka iya tsawowa da ita sau haka niyyar sallah ta gabaci komai dan malam ma zai mana magana akan wannan din tun daga gida alhaji kawai ka gudurci niyyar na tafi zuciya ka ta gudurci niyyar na tafi yin sallar magriba masallaci mai sallar magriba mai rakawa uku masallaci idan ka zo masallaci kai ka bara harama kawai shikenan kai ikama kawai fargogo kai ikama kai ka bara harama shikenan sallah ta gullu muddin wani abu bai tsare ka a hanya ya datse maka niyyar ba duk malam zai mana wannan bayanin malam ya ce aljawabu jawabi la tasihu idan niyya tsakaninta da kabbara harama aka samu wani abu mai tsawo ya shiga to niyyar bata inganta ba wajibu tajdidu niyyati qabla takbiratil ihrami ya wajaba waji yana wajaba sabunta niyyar kafin kabbaran harama mala yake wa misalu zalika misalin wannan insanu yau ga magana na ma ya zo alaji yace mutum ne kharaja ya fito daga gida qasida il masjida yana nufin ya zo masallaci ya sallah yanzu misali alhaji ku da gidan ku da ke kusa kusa da masallaci ai za ku iya fitowa daga gida ku to ku zo masallacin nan ma ba ku magana da kowa ba da niyyar kawai mai fito yi sallah to mutum ne ya fito daga gida yana mai nufin yin yana nufin zuwa masallaci lissalati zuhri dan yin sallar azhar summa anna lahu sannan sai ya bujiro mishi an yanjiza shi'una ya je zartar da wasu sha'anoni misali don ka fito za ku zo din a sai kuka tana ai kila a gida ana buƙatar wani abu to kuma kila ba a yarda an tada sallar na ba a masallaci saboda ka sai kuka wuce sai kuka tafi misali shagon malam Yahuza sai kuka sai wasu abubuwa ku sai to wannan zuwa shagon Yahuza ya datse wannan niyya ba ta amma da a ce da kuka fito masallaci kawai daga gida ba ku yi magana da kowa ba kawai niyyar ku sallah ba ku yi magana ku shigo kuka samu ayin sallah nan kuna zuwa kawai sai kuka tada misali jami'i ne sai kuka tada kuka kabbara harama kawai shi kenan niyya ta kullu tun daga gida ta da niyya amma idan wani abu ya bujiro ma mutum a hanya sai zaman to ya tsare shi ga barin masallaci to wannan abin ya kawar da wannan niyyar idan ya gama wannan abin to sai ya sake daddada niyya a zuciyar shi dala muna tare to shine ma'ana an yanzu shu'unan khassatan sai wani abu ya bujiro mai zai zartar da wasu al'amura keɓantattu, to ma da ce fa haza labudda lahu fi ma ba to wannan ba makawa a gare shi cikin abin da ya zo baya min tadidin ne yake sabunta niyyar shi li salatu zuri dan yin sallar azhar ana tare an fahimci wannan bayanin ko to malam yace idza ta'akhkharat an-niyyatu an takbiratul ihrami idan niyya ta jinkirta idan niyya ta jinkirta gabar kabara harama fa a fahimci wannan nukudar da kyau kai ne sai da kai kabbara harama sannan kai niyya haka zai iya faruwa kamar yadda malam zai kawo mana anan me hukuncin wannan sallah misali la ta ji suku wannan niyyar bata isar ba ai la ta sihu wannan niyyar bata inganta ba wa alal musalli i'adatu salatihi wajibi ne ma mutum ya sake sallar shi duk mutumin da kabbaran haramar shi ta rigayi niyyar shi, ana tare, kabbaran haramar shi ta gabaci niyyar shi, wannan mutum ya sake sallah, ga misalin kamar haka. Wa misalin zalika, misalin wannan, musallin ya ƙara Alƙur'ana, mai sallah ne yake karatu Alƙur'ani, misali, ba ɗalibai masu karatu Alƙur'ani masu karatu allo suna karatu a nan a cikin masallacin nan ba? To shi kenan, sai wani daga cikin shi zo ya zauna a masallaci yana yin karatun alkur'ani dala tare shi kenan musallin ya karau alkur'ani wa kujatan uqimatu salatu kawai ba ta to ba tsammani sai aka tada sai aka tsai da sallah yana ta karatun qur'ani yana ta karatun qur'ani shi bai ma lura da cewa an tsai da sallah ba kan sai ga an tsai da sallah ana ana tare kawai fada kala fiha almusalli kawai sai ya maza ya shiga cikin sallar ba tare da ya kudura niyya ba duna niyyatin musabbaqatin ba tare da niyya ta gabaci wannan kabbaran ba wa kabbara sai ya kabbara ma almusallina tare da masu sallah sun mata zakara annahu lam yanwi sannan sai tana a ai ko bai yi niyya ba kawai kabbara ya shiga sallar nan bai yi niyyan ayya salatin yusalli bai yi niyyan kowace sallah ce zai sallah yanzu ba wace sallah ce zai sallata yanzu ba sala na tare to fa haza la budda lahu an yakta salatahu wannan ba makawa ya yanke wannan sallar kawai waya yawa waya nuwi sannan sai ya niyya sun mai kabir sannan sai ya kabbara min dalilin sabuwa an ji wannan hukuncin to ga wani shi kuma au musallin ko ko mai sallah ne kabbara li salatil asari yayi kabbara sallar la'asar Allah mana tare fatazakkara annahu lam yusalli zuhura sai tuna au ai ko bai yi sallar azhar ba to fa innahu la yumkinu lahu an yanwi zuhura to a daidai wannan lokacin ba zai yi mushi yace to bari ya niyya azhar ba ya riga ya kabbara la'asar sai tuna ai bai yi azhar ba to yanzu ba zai ce to bari ya kudiri niyyar azhar batun da ya riga ya yi watan kabbara ana ana tare sai sai me zai yi a abin da zai kawai a law an yanwazu waqta idhin walau fa'ala satakunu niyyatu da zai yi hakan misali ya riga ya kabbara la'asar sai tuna bai yi azhar ba sai kuma ya zarce to zai zama to a niyyar ta akara an takbiratul ihrami ta jinkirta kabbara harama ta riga niyya kenan ko ba ka ba ai da sun la'asar ya niyyata yayi mata kabbara sai tuna bai yi azhar ba sai yanzu kuma sai ya kudurci niyyar azhar sai sai ya sallaci azhar to bai yi sallar azhar din nan ba sai ya sake ta malai ce to da raka wala tujzihu fi salati wannan niyya bata wadatar da shi a sallarsa ba sai ya sake Allah muna tare muna karfi nawa ne yanzu kan mu ci wuce lokacin da yawa arba'in da wuri daidai to bar mu gani in muna da waje kusa na muna da wajen da za mu tsaya kusa malai ce idan ka sadal musalli al masjid nawiyan salatan ma idan mai sallah ya nufi masallaci yana niyyar sallah ko ma wacce ce daga cikin salloli misali ya fito daga gida kamar yadda na faɗa ɗazu a zuciyarsa kawai ya fito don niyyar yin sallah asuba har ya to masallaci ba wani abin da ya katse shi daga wannan niyyar malai ce takfihi hadhihi niyyat wannan niyyar ta isa mushi malam tusrifu shu'unun ukhra matakar wani abu bai bujiro mai a hanya ya kawar da shi daga sallah ba fi dariki ya hanyar shi ta zuwa masallaci walam ya ɗuli zamanu kasira kuma zamanin bai yi tsawo da yawa ba ya zama to dai gidan shi kusa da masallaci ne amma kamar misali lokacin da ba masallatai a kusa a ce kai ne zaka tafi har masallacin juma'a don yin sallah asuba ko azhar to idan ka kafin ka je masallacin juma'a dole wasu abubuwa za su rika fauce maka in ma niyyar da ka tafi da niyyar ka kenan wasu abu za su rika zuwa suna fauce niyyar da ke zuciyarka saboda kana zuwa zaka shiga masallacin sai ka jaddada niyya amma kai da kike kusa da masallaci baya yi ba